بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب الأمر بالأكل قبل الغدو نعم قبل الغدو في العيد مم.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو نعم ما شاء الله eh ka lalle malam musa kuma kwanan nan abin da aka da gaske kake malam musa ko malam musa tsumi ne ya tasa ina ga baya barcin dare ya kawo ma waje hushe bahi bayanan na halatti wal insan an gane ko shikenan babul amri bil akli qabla al ghuduwi fil eid wato wannan babin yana magana dangane da yin umarni da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yin umarni da cin abinci ƙabular huduwi fil eid kafin mutum ya tafi zuwa sallar idi نعم wato a ranar ɗaya ga watan shawwal kafin mutum ya tafi idi to ana so ya ci abinci ya take cikinsa sannan ya tafi idi amma a ranar sallar layya to ba a so mutum ya ci abinci ana so sai in ya dawo daga idi sannan kuma ya ci abinci an gane ko wannan yana magana akan abin da ya shafi idul fitr wato saboda a cikinsa ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance kafin ya fita idi yana cin wani abu saboda ya nuna yau baya azumi an gane ko saboda in ka ci wani abu da safe shikenan ka ka raba ka raba tsakankanin daren da rana an gane ko haddathani yahya an malikin malam ubaidullahi yace a al-imamu yahya ibnu yahya al-laitsi mahaifina ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira an hisham bin urwata shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair annahu kana ya akulu yawma idil fitri qabla an yaghduwa haƙiƙa wato urwa ibn zubair ya kasance yana ɗan cin abinci a ranar idi na azumi ranar sallah ƙarama to yana cin abinci ƙabla an ya huduwa kafin ya tafi zuwa filin idi نعم wato ya tabbata cikin sahihul bukhari hadithin anas dan malik anas dan malik ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance baya tafiya idi a ranar ɗaya ga watan shawwal shine a ranar sallah ƙarama har sai ya ɗanci waɗansu dabinai kuma dabinan yana cin su ne mara in uku ko biyar ko bakwai su ne alwitir waya akulu hunna witiran kamar yadda a al'imam anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa to don haka al'imam lubaji ya ce mustahabi ne in mutum ya samu dabino a ranar sallah ya ci ya kafin ya tafi idi ya zamanto abin da zai ci ya zamanto dabino ne mustahabi ne sannan kuma ya zamanto mara ne hallo Mm. na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب Mm.
أنه أخبره Mm.
أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم العيد قبل أن يغدو نعم قبل الغدو shi kenan قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى Masha Allah. Ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Ibn Shahabin Zuhuri, shi kuma ya jiyo daga Sa'id Ibn Musayyab. Annahu akhbarahu haƙiƙa Sa'id Ibn Musayyab ya baiwa Muhammad Ibn Muslim labari, annan nasa kanu yu'maruna bil akli yawmal fitri qabla al-huduwi wato annan nas haƙiƙa mutane haƙiƙa sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kanu yi umaruna sun kasance ana umartarsu an gane ko sun kasance ana umartarsu bil akli da cin abinci yawmal fitri a ranar azumi a ranar sallar azumi ƙabular huduwi kafin su tafi filin idi an gane ku to a nan da ya ce yi umaruna wato wanda yake umartar su shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda idan a zamanin sahabbai aka ce yi umaruna to ana nufin ma'aiki alaihi salatu wa salam wanda wannan kuma ana ba shi hukuncin hadithi ne marfu'i to sai dai cewa shi sa'id ibn al-musayyab a Allah ta'ala ji kansa da rahama shi ba sahabi ba ne wato tabi'i ne wani wadda hukumar rafi'i fi sawabi na hau mina sunnati min sawabi kaza umirna wa kaza kunna nara fi ahadihi aw an idafatin ara an gane ko thalithuha in kana la yakhfa wa fi tasrihihi bihi al-khulfun fi an gane ko kamar yadda al-imam suyuti ya kawo cikin littafinsa wato alfiya a nazamun durar fi ilimin athar an gane ku? a wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance ana umartarsu da su ci abinci a ranar sallar azumi kafin su tafi filin idi al'imamu malik Allah ta'ala ya jikansa da rahama ya ce wala ara zalika ala nasi fil adha wato ba na ganin sunancin cin abinci akan mutane inda a idi ne na layya ba sunna ba ne a idi na layya a ce mutum ya ci abinci kafin ya tafi filin idi shi baganar al'imamu malika shi yana ganin cewa abin fil amri sa'a man sha'a akala wa man sha'a taraka wato yana ganin cewa a idi na layya idan mutum yana so ya ci abinci kafin ya tafi filin idi in yana so ya bari sai ya dawo an gane ko amma zancen a yi umarni da mutum ya ci umarni na sunna ko umarni na mustahabbanci ya ce wannan ba na ganin wannan to amma ya tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ana so mutum kada ya ci abinci a ranar goma ga watan zulhijja sai ya dawo daga filin idi irin da za ka ji ana cewa ɗan gajeren azumi ko aka ake ce mushi ba ɗan gajeren azumi ba ne wani al'imsak sunan shi ba azumi ba ne na'am babu ma ja'a fi takbiri wal qira'ati fi salati al-aidaini حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي نعم سأل أبا واقد الليث أبا واقد الليثية ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة نعم وانشق القمر باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi kabarbari da ake yi wato a sallar idi da kuma surorin da ake karantawa a sallar idi ta azumi da kuma sallar idi ta layya an gane ko? sai mun kama jiki da kyau Malam Ubaidullahi ya ce, Haddasani ya haya an malikin, Malam ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an damrata bin Sa'idin ilmazini, wato shi kuma ya jiyo daga damra ɗan Sa'id al'ansari almazini, an Ubaidullahi bin Abdullahi bin Utubata bin Mas'ud, wato shi kuma ya jiyo daga malam ubaidullahi dan abdullahi dan utuba dan mas'ud ahadul fuqaha'i sab'a bil madina daya daga cikin wato faqihai na tabi'ai guda bakwai a madina anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sa'ala abawa idin laifiyya wato haƙiƙa umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi amirul mu'mini wato ya tambayi a abu waƙid allaitsi abu waƙid sunan shi alharith ibn malik ibn auf an gane ko a ya tambaye shi ya ce ma kana ya ƙara'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil adha wal fitr ya ce da shi mai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa na alƙur'ani bayan ya karanta fatiha a idi na layya da kuma idi na azumi waɗannan raka'o'in guda biyu da yake wata sura da wata sura yake karantawa a malamai suka ce umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara da da shi ba wai don bai san abin da annabi yake karantawa ba ne a'a ya yi haka ne ya tambaye shi saboda ya jarraba shi irin ka san wata matsala kake so ka gane sobanka ya sani ko bai sani ba saboda tana da mahimmanci a ce ya santa sai ka jefo mashi tambayar ya ake kaza yana gaya maka shi kenan sai ka mai stamfi ka mai tau'i'i ka ce alhamdulillah dama abin da na so shine in ba gane in ganar da kai ba to wannan shine abin da umar ya mai waɗansu ka daga cikin malamai suka ce a'a ba wai saboda yana tunanin shi abu waƙil bai sani ba saboda tunanin akwai waɗanda suka zo a wannan lokacin wanda ba su san abin da annabi yake karantawa ba sannan kuma akwai wanda sun sani amma akwai ɗulul ahad wato an daɗe rabon da aji annabi ya yi karatu a salatul ne. to amma wanda ya mance sai wanda yake tune ya tunatar da shi an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahumul ukhra wannan yayi haka ne wato saboda a tunatar da wanda ya manta sannan kuma a sanar da wanda bai ma sani ba to shi yasa ya tambaye shi ba wai dan bai sani ba shi Umar fa qala kana yaqra'u bi qaf wal qur'anil majid waqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wato abu waƙidin laifi ya ce ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana karanta ƙaf wal ƙur'anil majid da kuma iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar a malamai game da abin da ya shafi hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta waɗannan surorin guda biyu wato sun yi bayani a kai suka ce hikimatu zalika mashtamalatu ma alaihi min al-ikhbari bil ba'thi wal ikhbari an al-qurun al-madiya wa ihlak al-mukaththibina wa tashbih buruz an-nasi lil-eid bi buruzihim lil ba'thi wa khurujihim min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir wato hikimar da ta sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake karanta qaf wal qur'anil majid da kuma iqtarabati sa'atu a sallar idi karama da ta babba saboda waɗannan surorin abin da suka kunsa game da abin da ya shafi labarai sun kunshi labarin abin da ya shafi tashin alkiyama ɗaya kenan sannan kuma suna ɗauke da wani kaso na labarin wato suna ɗauke da wani kaso na labaran al'ummu waɗanda suka shuɗe sannan kuma suna ɗauke da kasan abin da ya shafi waɗanda suka ƙaryatar da manzannai daga cikin al'ummun da suka shuɗe ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fatattaka su ya hallakar da su su gagari Allah ba sannan kuma da kamanta fitowar mutane da za su yi daga cikin gidajensu a ranar idi su fito ƙonsu da kwalkwatarsu da irin yadda za su fito za su fito daga cikin kaburburansu an gane ko za su fito kwansu da kwalkwatarsu za ga ranar idi kana fita ka ga titinku ya cika tak da jama'a ana ta tafiya in ka huce nan da minci goma titin yana na a matsayin shi a cike saboda jama'a sun yi cacurundo za su tafi idi wa khasatan idan ya zamanto idin layya ne saboda azumi alhamdulillah al'amarin sai a hankali amma dai layya za ga ana samun cacurundo na mutane an gane ko ana samun dandazo za ga a unguwarku kadai mutanen da za su yi dinki iri daya ko za su yi ɗinki sababbi su huto su tafi filin idi suna da yawa yara wanda mutum bai huce shekara biyar ba za ka je na baba ina zuwa filin idi in ba a kai shi ba har yara kuka to ka san alƙiyama mato haka ne lamarin ana busa ƙaho kowa cut zai tashi ƙaho guri ɗaya za a nufa kuma ba wanda zai ce ya laɓe ya bari sai taro ya ɗan lafa shi ya tafi ba wanda zai faɗi wannan to shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake karanta waɗannan surorin guda biyu an gane ku amma ibnu abdulbarri annamari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya wanda yana daga cikin malaman ƙarni na biyar ya ce ma'alumun annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya ƙira'u yawmal idi bi suwarin shatta wa laysa fi zalika inda al-fuqaha shay'un لا يتعدى وكلهم يستحب ما روى أكثرهم وجمهورهم, وجمهورهم سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية an gane ko ya ce dai abu ne wanda yake sananne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ranar idi wato yana yin karatu ne da surori wanda suke mabambanta zai iya yiwuwa abin da ya karanta a idi na azumi ba shi zai karanta a idi na layya ba zai iya yiwuwa abin da ya karanta a raka'a ta farko a idi na azumi ya maida shi ma shi zai karanta a raka'a ta ƙarshe a idi na layya an gane ko ya ce da haka walai safi zalika inda alfukaha'i she'un layu ta'adda ya ce wannan a wajen malaman fiƙihu ba wani abu ba ne wanda za a ce ba a ƙetare shi ba a tsallake shi an gane ko kowanne daga cikinsu ana so a yi ya ce marawa a tsaruhun wa jumhuruhun abinda yawancin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka rawaito daga wajen annabi shine yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la a raka'a ta farko a raka'a ta biyu hal ataka hadithul ghashiya li tawaturir riwayati bidhalika anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam min hadithi samura wa anas wa ibn abbas wa ma a'lamu annahu rawa qira'ata ka'atun waqtarabati musnadan fi ghairi hadithi malikin ya ce ni dai ban san wata hanya ba wanda aka rawaito cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karanta ƙaf wal ƙur'anil majid da iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar an rawaito ta musnadan yan banda hanyar al-Imam Malik wato ko cikin Bukhari da Muslim wato ta hanyar al-Imam Malik da hadisin yazo shi yace to ni wannan shine nake da ja akai yace hanyoyi da suka yawaita shine abin da yake ana karantawa shine sabbi da halata ka hadithul ghashiya na'am وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت نعم شهدت نعم شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد نعم إنه لا يرى عليه صلاة نعم صلاة في المصلى ولا في بيته وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik an nafi'in maula abdullahi bin umar shi kuma ya jo daga nafi yancaccen abdullahi dan umar annahu qal haƙiƙa abdullahi dan umar ya ce shahidtul adha wal fitra ma abi huraira wato na halarci idi na layya da idi na azumi tare da abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a lokacin abu huraira yana shine babban malami a madina shine limami na madina fakabbara fi raka'atil ula sab'a takbiratin qabla al-qira'a wato sai ya kabarbari guda bakwai kafin ya fara karatu a raka'a ta farko hal kabbara ta ta ta harama ta takbiratul ihram ba'da hasitu takbiratin wato yayi kabarbari guda shida bayan kabbarar harama da yi kafin ya fara karatu sannan kuma wa fil akhira khamsa takbiratin qabla al qira'a a raka'a ta biyu kuma wato sai yayi kabarbari guda biyar kafin ya fara karatu hal yu'addu fiha takbiratul qiyami amla to wannan fihi nisa'un bainal ulama wato malamai sun yi sabani tsakanin idan a raka'o'i a kabbarorin nan guda shida da mutum zai yi idan a raka'a ta biyu shin zai lissafa kabbarar da zai dago daga raka'a ta ɗaya zuwa ta biyu a cikin kabarbarin guda shida ko ku a'a kabbarar guda shida sai ya tsaya ne ciccir wanda zai yi su a tsaye su ne guda shida malikiya suna ganin cewa kabarbari guda shida ne an gane ko halitta tasowa ita ce ta shida amma waɗansu suna ganin cewa hamsu ta kabiratin wato hatta ta kabiratu a alƙiyam minar raka'atil ula ilar raka'atil saniya hal ma kabbara tsayuwa da mutum da ya tafi daga raka'a ta farko zuwa ta biyu har ita za a yi lissafi in banda ita kenan in ya tashi kabbara guda hudu zai yi to wannan sabani ne wanda malamai suka yi idan aka koma cikin littattafai za a ga yadda suka yi bala malikun al'imamu malik ya ce huwal amuru inda na wato yin hakan ɗin yin kabarbari guda bakwai a raka'a ta farko da yin kabarbari guda biyar a raka'a ta biyu wannan shine al'amarin da ake aiki da shi a wajen mu mutanen madina wato malaman madina suna taka rawar a zo a gani a wajen al'imamu malik bangaren fatawa ma adrakahum ya fa'alunahu abinda al'imamu malik ya riski malaman madina suna aikata shi to yana ɗaukan shi a matsayin hujja ne amalu ahalil madina hujjatun inda al'imami malik idza lam yajid nassan yukhalifu hadha al'amal wato aikin malaman madina malaman su tabi'ai kenan malaman su al'imamu malik aikin su hujja ne a wajen shi matukar bai samu wani nassi ba na alkur'ani ko wani sunna wanda ya sa ya saba wa aikin su saboda yana tunanin yana ganin cewa malaman madina su ne wato al'ulama'u warsatul anbiya'i a wannan lokacin duk wani malami da za ka gani ya tumbatsa ya yi karatu a cikin tabi'ai to za ga ya zo shi madina ya zo madina daga nan ya kwashi ilimi ya je shi yake rabawa a garin shi ba wai a garin shi bane da ya tashi ma kawai ya karatu duk wani wanda ya cika to sai ya zo madina saboda madina ita ce matattarar saboda a nan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zauna tsawon shekaru guda goma kamar yadda yake sananne a kutubu siyar wato yana ta raba ilimi to da haka ya zama to sahabbai ga baki ɗaya masu baiwa duka 'yan madina ne daga baya baya manzan Allah ya bar duniya ne waɗansu suka tafi makka waɗansu suka tafi kufa waɗansu suka je basra da makamantan suka ɗan yaɗu saboda a yaɗa ilimi to da haka al'imamu malik shi yana ganin aikin malaman madina hujja ne an gane ko to al'imamu malik ya faɗa fi rajulin wajadan nasa ƙadin sarrafu min salati yau mal'id game da hukuncin mutumin da ya tafi masallaci ya tafi filin idi a makare shi ya je shi an sallame daga sallah ko kuma shi ya je ya ga mutane suna dawowa to yaya zai al'imamu malik ya ce inna hula ya alaihi salatan fil musalla wala fi baiti wato shi al'imamu malik baya ganin zai yi sallah a filin idin in ya ga ana juyowa kawai shi ma ya juyo in ka ga mutane da wutsiya ka shigo gari ka ga da wutsiya kai ma i wutsiya kawai ka ga mutane suna juya kawai i kwana kai ma ya ne an yi sallah lahiya ko alhamdulillah Allah amsa mana kal ka nuna ma baka isa ba shikenan a dawo tare da kai an gane ko wala fi baitihi kuma in ya zo gidan shi ba zai yi wannan sallah din ba saboda lokacin ta ya huce ya ce wa innahu in salla fil musalla aw fi baitihi lam ara bi zalika ba'san al-imam malik yace yanda lamarin yake idan da ya tafi yace to shi ma so yake ya samu lada ya tafi mutane sun fara dawowa saboda masallaci filin idin garin su baya da lokaci sananne wani za a ga wata idin a yi ta da wuri wata a yi ta a jinkiri to yanzu ya yi tunanin yau za a yi ta a jinkiri da ya je ga ana dawowa ya ce to shi kuma ba zai yi takun wannan ba wahala ba sai ya ce su ya yi sallah ya ce to idan ya ce su ya yi sallah a filin idin ya je shi da tafin shi ya huda zai yi sallar shi kadai ko kuma ya ce in ya dawo gida sai ya yi sallar na a masallacin unguwarsu ko a cikin gidan shi ya ce lam'ara bi zalika ba a sani ce ni ba na ganin laifi akan yin hakan din hakan din ya halitta idan ya yi amma ba sunna ba ne ko mustahabbi akwai bambanci tsakankanin mustahabbi da mubahi lam'ara bi zalika ba a sani ma'ana ya juzu lahu an ya fa'ala ya halitta ya yi idan ya ce zai yi ba za ka ce ba bai halitta ya yi ba ya halitta ya yi amma sunna ne ko mustahabi wannan shine al-Imam Malik yace shi baya ganin kowanne daga ci baya ganin sunna ne ko mustahabi in mutun yayi ya halitta yayi amma ka ce mustahabi ne yayi ta wannan baka da dalili ka ce sunna ne yayi baka da dalili mutun shi kadai bai samu idi ba baka da dalili akan ka hana mai ko ka sashi yayi in bai yi ba wato lokaci ya huce ne in kuma ya yi abin da yake mubahi mastawa tsarafahu an gane ko yin ko rashin yin ɗaya ne shari'a ta musulunci ta ba shi damar yi irin ka ci shinkafa da maka a haɗe ko ka ci shinkafa da yaji ko ka ci shinkafa da salati ya halitta kowane go to shi ma ya halitta in kai wannan shine mubahi ya halitta in kai ya ce wa yukabbiru sab'an fil ula qabla al qira'a wa khamsan fi thaniya qabla al qira'ati a raka'a ta farko kafin ya fara karatu sai yayi kabarbari guda bakwai a raka'a ta biyu kafin ya fara karatu sai yayi kabarbari guda biyar amma bayan ya gama ba zai tashi ya huduba ba saboda ba zai wa huduba aljanne zai wa kowa eh kawai in ya kare shi ke da alhamdulillah ya tashi ya tabu uzurin shi kare ce sai ya hudu ba an gane ko ko kuma irin wani dawa da hudu ba shi yake zuwa a ju alhamdulillah ne domin yadda usu ba da wata ala